alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya karatunmu na sha bakwai za mu tashi a shafi na talatin da biyar a farkonsa idan ba manta ba muna nan cikin bayani akan nawaƙidul wudu'i ababe da suke walwale alwala mene ne haka eh ka taɓa ta mana rakodin mana a kashe ta to muna nan cikin bayani akan abubuwan da ke walwale alwala wanda mala ya ce muna guda uku ne to ya ambata muna na farko yau za a shiga na biyu mala ya ce asani na biyu masu zakari nafsihi almuttasili bi batini kafihi shine mai alwala ya shafi zakarinsa al'aurarsa tashi almuttasili kuma shafan da yake ya sadu ko shi zakarin ya sadu bi batini kaffihi da cikin tafin hannunsa au jambihi ko gefen hannunsa au bi batinil asabi'i ko da cikin yatsun kafafunsa au bi jambaihi ma ko da gefuffukan wato kafafunsa tafin kafansa min gairi ha'ilin kuma shafawa da take ba tare da wasiɗa ba ba tare da wani shamaki na kyalle ko wani abu da ya rufe al'aurar tasa ba amdan da gangan ne ya shafan ausa hawan ko da raukanuwa iltazza amla ya ji daɗi da ya shafa ko bai ji daɗi ba to anan malam da ya ce za mu ga ya ce masu zakari nafsihi ko to cewa nafsihi kaga ya fitar da zakarin waninsa kenan sun ce shi shafan zakarin wani idan ya shafi zakarin wani al'aurar wani ba tashi ba to wannan hukuncin shi hukuncin shafa da aka yi bayanin tafsilinsa a baya eh karatunmu na satin da ya gabata ko to shi hukuncin da za a bashi kenan amma nashi zakarin in ya shafa to shi yake da wannan hukunci ko da gangan ko da mantuwa ko ya ji sha'awa ko bai ji sha'awa ba an gane a rollarsa ta yi ta walwale sannan cewa almuttasili bi batini kaffihi aw jambihi to wannan suka ce ya fitar da wato ban hannu idan ya shafi zakarinsa da ban hannunsa to alwalarsa ba ta walwale ba an gane ko da gwiwa hannunsa ko da wani abu dai wanda ba tafi ba ba gehin yatsu ba an gane yawwa to wannan duka alwalarsa ba ta mi ba ta walwale ba to haka shi ma na kafa to ce wadda ya min gaira ha'ilin to wanda ya nuna kenan kaga in akwai kyalle kila yana da riga ko wando ko wani abu da ya rufe al'aurarsa to wannan kaga alwalarsa ba ta walwale ba ko yawwa to amma sun yi saɓani wasu suka ce dole kyallen nan sai in yana da duhu yana da kauri an gane to sannan ne in ya shafa samansa alwalar ba ta walwale ba amma in suka ce sharara ne haka bai da kauri sosai to na an yi saɓani wasu sun tafi kan cewa alwallar ta walwale wasu kuma suka ce alwallar ba ta walwale ba to amma zance karɓaɓɓe da mai kaurin da mara kaurin duka alwallar ba ta walwale ba wannan shine abin da ya fi masahu min alkamrati ya shafe shi ne daga kan kan zakarin nasa shine kamra suna cewa wahiyar ra'asu zakari au gairiha ko kuma daga daga waninta daga wanin kan zakarin nasa to duk dai ko ina da ya sha ba dai babu dai alwalat wala yantaqidu bi masihi min fawqi ha'ilin walau kana khafifan to alwalarsa ba za ta walwale ba in ya shafi zakarinsa saman wani kyalle ko wani shamaki ko da ba ya da duhu ko da ba ya da kauri shine abin da muka ambata eh wala bil qahqahati haka nan kyalkacewa da dariya fis salati a cikin sallah eh to kaga min babu aula ma a wajen sallah kenan shi ma bai walwala arwallah idan mai arwallah ya yi dariya to ko da a sallah ne arwallar sana to dalilin da yasa ya ce a fisalati raddi ne ga alhanafiya su alhanafiya sun ce in mai sallah ya kyalkace da dariya har sauti ya bayyana to da sallar da alwallar duka sun walwale sai ya fita masallaci ya je ya sake sabuwar alwallah sannan ya dawo ya sake wata sallah to su malikiya da sauran malamai suka ce a'a sallar ita ta ɓaci amma alwallah ne yau alwallah na nan ko to wannan shi ne wala bi masimra'atin farjaha haka mace in ta shafi al'auran ta gabanta to shi ma alwallah ba ta walwale ba alal mazhabi amma bisa ga wannan mazhaba ta malikiya don mace ta shafi a sabon farjin tato a rollan nanan wakila a wani kaulin a mazhabar dai an ce yankudu mutulakan mace ta shafi farjinta to yana walwale mata arwalla ba tare da wani kaidi ba ta kowace fuska ta shafa sama ne ko cikinsa ne da dai alwalla ta walwale wakila a wani ƙaulin yankudu alwalar tana walwalewa ko shafan yana walwale mata alwala in qabadat alaihi idan ta riƙe farjin nata ta yi damƙa gare shi ba shafa kawai ta yi ba kenan au ko kuma altafat ta shigar da ai adakhalat yadaha ta shigar da yatsanta baina shafaraiha tsakanin wato bakin wato farjin nata ta shigar da yatsanta a ciki to wasu suka ce sannan ne alwala ta walwali amma in ta shafa sama to alwallar tana nan to wannan kuma shine zance karbabbe a wurin malamai in dai ba ta shigar da yatsan ba kuma ba ta jimke shi ba ta rike shi sosai to duk dai alwallarta tana nan walayan ta kidu alwala baya walwalewa in masat zahirahu in ta shafe bayan farjin nata la wala bi masjid duburi haka shafan dubura shi ma baya walwala arwala walal unsayeni ko shafan ƴaƴan marena guda biyu duk bai walwala arwala wala bil in'azi ko kuma tashin sha'awa shi ma bai walwala arwala min gairi lazzatin in dai haka kawai shawar ta tashi ta motsa amma kuma ba a ji daɗi ba al'in'aza yana nufin shine miƙewar zakari an gane ko? to shine min gairi lazzatin wala bin lazzati bin naziri haka kawai kuma jin daɗi amma ba tare da mutum ya kalli komai ba kawai a zuciyarsa ya ji daɗi bai kalli komi ba bai shahi komi ba shi ma bai walwale masa arwala amma min gairi mazayin in bai fitar da maziyi ba in ya fitar da maziyi alwala ta warwale wala bi tafakkuri haka alwala ba ta walwalewa tare da tunane ma'al lazzati fi qalbihi kuma da ya tunanin ya ji daɗi a zuciyarsa amma min gaira in azan amma kuma zakarinsa bai miƙe ba shawarsa ba ta motsa ba to suka ce tunda ba shafa yayi ba to ba za a walwale masa alwala ba inda ya kawai mujarradin daɗi ne ta hanyar tunani far'ani to ga rassa guda biyu cikin bayanin walwala arwalla al'awwalu reshe na farko alƙarƙaratu kukan ciki ashadidatu mai tsanani eh irin wanda za ka ga wasu so tari sai ka cikinsu yana kuka eh kai ka ce kamar an tada bom to ko da ya yi tsanani eh wai in ya yi tsanani to tujibul wudu a wanda yana wajabta alwala amma in bai yi tsanani ba alwallan nana ko da ko wani abu bai fito masa ba kawai zallan kukan ne irin kudin nan kowa na ji to kaga ya tsananta to nan malamai suka ce ya sake alwala an gane ko saboda wani abu zai iya fitan masa ma kukan ya hana ya ji fitansa to tunanin haka sai aka ce je ya canza alwallah asadi reshe na biyu kala fil kitabi ya faɗa a cikin almudawwana shine alkitabu anan in salla idan mai salla ya salla wa hawa yudafi'ul hadasa yana matsetseniya da hadasi fitsari ko gayidi wai fitsari yaka ji an tada salla ya ce bari dai shi maleje ya matse a bari in ya gama sallah sai ya sai je wasu na haka ko to a ada abada wanda ya sake sallah ha abada bai da sallah wa qala al-ashyahu malaman mu na malikiya sun ce akwai ƙarin bayani in mana'ahu zalika min tamamil fara'idi idan rike fitsarin nan ko gayadi ya hana masa ya cika farillan sallah yadda ya kamata ma'ana da ya zo ya kasa ruku'u mai kyau ko ya kasa tsayuwa mai kyau ya karkata nan ya duka nan ya yi kaza da sauransu ya kasa sujuda eh to sannan ne za a ce ya sake sallah ko eh amma suna ganin in ya bayar da farillai tsab hmm shikenan an samu nutsuwa an samu al-i'tidal babu komai wagaga wanda yana da wahala eh da ya gaira da wahala ko to shine a'ada abadan suka ce ya sake tunda ya taba farilla wa in mana'ahu min tamamis sunani in kuma sunnonin sallah ya hana masa kawo su cikakkun su to a'ada fil waqati in lokacin sallar bai fita ba ya sake kina an so ne in ya hana masa bayar da sunna yawa amma ita kan ta farilla to wajibi ne ya sake yana nufin sunnoni kamar irin su karatun sura da sauransu abinda dai ba wajibi ba wa in mana'ahu min tamamil fada'ili in kuma matsetseniya da fitsari ko gaidi ya hana masa ya kawo mustahabbai ba farilla ba ba sunna ba to fala i'adata alaihi ba sai ya sake sallah ba saboda su dama ba dole bane ko da barin sai gaba ɗaya a sallah sallah shi ta yi duk mustahabban sallah ya ƙi sallah ta yi ko ƙabliya bai yi asalisu na uku daga cikin dalilan da ke walwala arwala zawalul aqali gushewar hankali mutum ya alwala sai hankalinsa ya gushe bil igima'i ta hanyar suma ko farfadiya awul jununi ko ciwon haukayen motsa masa ko yana da iska iskan ya tashi to ko da ya kwanta daga baya dai babu alwalat sai ya yi sabuwa saboda hankali ya riga mi awus sukuri ko kuma ya sha maye abin da ke bugarwa kana sukuru bi haramin kuma mayen nan nasa haram ne ya sha au halalin kai ko halat ne kamar mutum ya sha hura mai tsami sosai wadda ta daɗe aje sai ta sashi maye to in yana da alwallah sai ya sake duk da kaga hura halacci ko ya sha magani na mura yana tabawa sosai ya bugar da shi to shi ma sai ya abin nan sai ya sake a ruwan duk da dai halar ne ya sha tun da magani ne eh to amma yanayin shi ne ke sa haka in dai hankalin ya gushe ko da kaɗan ne to a sake a ruwan halat ne ko haram to su malikiya sun tafi a kai amma wasu sun yi tafsili sun ce in haram ne kamar giya ko wiwi ko wasu ƙwayoyi wanda an haramta to wannan shi ke walwala arwala amma in halatta ne ruwa ya sha ko hura ko wani abu to arwalarsa tana nan to kuma wannan shi ya fi tunda kaga ba da gangan ya gusa da ya sai dai in sun ce dama tun kamin ya sha ya san kuma zai iya samun matsala sai ce aubi naumin ko? ko kuma ta hanyar bacci eh han, wato hankalinsa ya gushe adafi ne akan zawalul akali eh binaumin kenan eh don duk wanda ya kwana to lokacin da ya bacci din bai da hankali hukuncin shi hukuncin mahaukaci to shi ma bai da alwala in saƙola wa tsala amma in baccin nasa ya yi nauyi kuma ya yi tsawo a daɗe ana yi auƙasura koko ya taƙaita amma dai ya yi nauyi akwai bacci mai nauyi kuma an daɗe ana yi akwai bacci mai nauyi amma ba a jima ba to kowaninsu ya walwala a ruwan an gane? sai ce bi khilafin naumi alkhafifi amma fa banda bacci wanda yake sama-sama haka wanda bai da nauyi to fa innahu la yanqudu walau tala wannan ko an dade ana yi bai walwala arwalla ba tunda ba mai nauyi bane eh to wanne ne bacci mara nauyi wa huwa allazi yash'uru sahibuhu shine baccin da mai shi yake jin biman ya zahabu in wani na zaune gusa da shi ya tashi ya tahiya ta yana ji kuma bacci da ya kai amma in wani ya tashi ya san ya tashi eh to kaga baccin bai nauyi ba kenan wa man ya ati ko wanda ya zo wajensa in wani ya zo ya zauna wurinsa yana ji yana jin alamun cewa akwai wani ya zo to kaga wannan bacci ba mai nauyi ba ne to wannan shine ko ya tsayi ba zai walwale maka alwala ba wasaƙilu bacci mai nauyi huwa lazi la ya shi'uru sahibuhu bi zalika shine wanda mai yin sa beji bejin wannan gaba ɗaya bejin wanda ya zo bejin wanda ya tashi ya tafiya ce yauwa da zai falka sai dai ya duba haka ya ga to ashe wani ya tashi eh to kaga ya nauyi kenan to wannan sun ce koda na sakan goma ne to a sake alwala waya harumu alal muhdisi haramun ne ga mai hadasi as-salatu yace yayi sallah tunda baya da tsalki wat-tawafu haramun ne gare shi yayi dawafi ga Ka'aba wasujudu tilawa ko kuma sujudu tilawa yana karanta Qur'ani sai ya kawo ɗaya daga cikin wuraren da ake sujuda to in yana da hadasi ba zai yi ba amma sun ce wannan zance ne mai rauni wasu malamai sun ce ko da mutum bai da alwala to in sujudu tilawa ta kawo zai iya yi wasu kuma sun ce a ba zai yi mutum da dai sallah ce a ita ma kamar sallah ce wasu judu sahawi haka ba zai yi sujuda ta gyaran sallah ba da ya samu raukanuwa a sallah shi ma in yana da hadasi ba zai yi ba wa masul mushafi biyadihi haka haramun ne gare shi ya shafi ƙur'ani da tafin hannunsa ko da hannun nasa gaba ɗaya ta kowace fuska au bi'udin kuma ba zai taɓa ƙur'ani da wani icce ba ko wani ƙarfe wa hamluhu haka haramun ne ya ɗauki ƙur'ani bi kharitatin da yake cikin jaka in ƙur'anin shi na cikin jaka to ba zai ɗauke shi ba inda yana da hadis au illaka ko abin da ake rataye ƙur'ani da shi kama wani maratayi ko wani abu wanda ya kama da wannan eh to wannan sun ce duka bai halatta ba amma waye juzu ya halatta masu lauhi shafan allo an gane? inda kun san canda da allo ake karatu yauwa to idan dan makaranta ya rubuta ayoyi ga allonsa to wannan yana iya daukan allon kuma zai iya shafan allon duk da ƙur'ani ya rubuta ko da bai da tsalki eh lil muallimi ga malami wal muta'allimi da dan makaranta kowannen su ya halatta shi malami zai iya daukan allon don ya gyara ma ɗalibinsa ala gairu wudu'in ko da babu alwala eh amma wanda ba su ba to suka ce bai halatta ba an gane ko yawwa duk da wasu malamai na cewa in ƙur'anin ba cike yake ba kila juzu'i ɗaya ko biyu za ka iya ɗauka ko biyar da sauransu wasu malamai sun ce ya halatta shi ma dai suka ce to hawayo ga malami ko ɗan makaranta na'am Eh, amma wanda ba su ba to shi ya je ya yi tsalki an gane na'am Eh, shi sai ya je ya yi tsalki sannan ya taɓa saboda babu babu babu wata buƙatar na a yi masa uzuri kuma ƙur'ani abin girmamawa ne na'am Eh, sun kafa dalilai da dama irin su la ya masuhu illal mutahharuna to duk da akwai sabani zance mafi rinjaye cewa ayan mala'iku take magana eh su ake magana ba mutane ba na'am
to amma dai almuhim wasu malamai na ganin a'a mutum in dai musulmi ne zai iya ɗauka yana da alwala ko bai da alwala zai iya ɗauka alkur'ani tsalkin musuluncin da yake tare da shi to kaga ya wadatar eh suka ce janaba ce kawai za a ce ba zai ɗauka ba mutum mai janaba ke to shi kan kaga sai ya yi wanka ko ya je ya taimama Eh, in kana da janaba lalurar ɗaukar ƙur'ani ta kama ka kuma ba ka da dama ka je ka yi wanka to sai ka yi taimama an gane na'am sai ka yi taimama to wannan babu komi in ka yi eh amma dan mutum bai da alwala wannan zai iya ɗauka ƙur'ani kuma ba illa dai ba haka an kaso ba to wannan shine zance mafi inganci wa masul juz'i haka ya halatta a shafi wani juz'i na ƙur'ani lil muta'allimi ga ɗan makaranta ɗalibi walau kana baligan ko da ya balaga babu komi eh, shi ɗan makaranta an masa uzuri amma fa in ƙur'ani ne cikakke to bai halatta ba indal malikiya wa yi kurahu an karhanta lissu bayani ga ƙananan yara masul al-mushafi su shafi mushafi cikakke shine aljami'i lil qur'ani wanda ya tara ayoyin qur'ani da surorinsa gaba ɗaya min gairi wudu'in ba tare da alwala ba to makaruhi ne shi kuma wanda yake baligi haramun ne amma karamin yaro wanda bai balaga ba makaruhi ne an gani na'am yawwa an karhanta na'am an ce karhancin zai koma a kan wanda ke kula da shi mahaifinsa ko malaminsa da sauransu na'am wanda zai bar su suna ta wasa da ƙur'ani an gane na'am
to kaga bale ka ce ma ka bashi ƙur'ani to sun ce in yaro ba balagagge ba ne to shi yasa za ka ga can da ba a ɗauka ƙur'ani a bashi gaba ɗai Hmm? yawwa takara ake yi yawwa ana ɗiban maka juzu'i ɗaya juzu'i biyu sai a baka in ka je ka iya ka daddaka ka kawo sai a karba sai a sake baka wani to haka za ka yi haka sauki ba irin da za a ɗauki ƙur'ani gaba ɗaya a miƙa ma yaro ya zo yana ta wasa da shi ba ta duk wannan wasa da addini ne Hmm? ba daidai ba ne haka can makarantun zaure sun fi ku tsari Eh, su can da wahala ka ga ƙananan yara wai da ɗauki ƙur'ani gaba ɗaya. sai dai a baka juzu'i sai a bita a yi baka bita in ka iya ka dawo da sai a sake ɗiba kuma a baka wasu to haka za ka yi sai ka sai ka sauke ƙur'ani Eh, in ma ka kai lokacin da za a baka takara kenan ka daina rubutu kuma rubutu kake dama kana da allonka ko ba haka ba to amma mu yanzu da yaro ya kai juzu'i ɗaya ko biyu sai kaga an an an bashi qur'ani Eh, to duk wannan ba daidai ba ne an gane yawwa sai dai ana iya musu tarbiyyar su dinga zama da tsalki ko da yaushe to wannan kaga babu komi in za su ɗauka a ce su yi alwala eh kuma ai zai yi wahala ko In kuma za a iya shi kenan na'am suna da yawa
eh shi ne ai ai, saboda ƙur'ani abin girmamawa ne Eh, wa man yu'azzim sha'air Allah to ka gani to kaga ƙur'ani yana daga cikin ah, sha'air na Allah to Allah ya samu dace nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu tashi faslun wa mujibatul gusli na'am za a shiga bayani akan wanka kwai tambaya
akan wakanda ana iya sai musu kamar irin mai izini goma goma ɗin nan eh sai a dinga rarraba ana ba su raba musu kenan zai fi Mm. zai fi kyau zai fi kyau na'am game da bacci in mutum ya bacci in yana zaune Mm.
in ya nauyi in kwallata wani ko sun ya kwanta ko yana zaune in dai baccin ya yi nauyi ta yadda da wani zai zo ba zai ji wani ya zo ba in wani na kusa da shi ya tashi ya tafiya ta ba zai ji ba alwalar ta walwale ba sai ya kwanta ba eh kwarai da gaske tunda ko da zaune ma ana iya bacci mai nauyi ko ƙwarai ƙwarai an je wani na inda zama na inganta shi na eh to wannan shine na'am karba kaza dangane da qur'ani
eh shin akwai bambanci da na waya da wanda yake wanga da ake dauka
eh kuma suna nuna cewa a Mm.
mace mai al'ada eh wata iya amfani da na waya ta Mm.
karanta Mm.
amma ba za ta ɗauki wannan wanda yake a ɗauka mai takardu haka eh to shi abinda malamai suka ce ƙur'ani wanda a cikin waya in dai ba za ta taɓa sikirin da hannunta ba na waya ce kawai za ta riƙa tana duba wannan za ta iya eh amma kar ta taɓa ainihin rubutu sikirin inda ƙur'ani yake bayyana na
ka gane na amma za ta iya riƙe ƙura- za ta iya riƙe wayan tana dubawa kuma tana karantawa na'am Eh, sun ce shi a- akwai bambanci saboda bambancin shi da ƙur'ani na zahiri yanzu da za a fashe wayan kaga ba za a ga ƙur'anin ba.
ƙwarai da Hmm?
ƙwarai to kaga ba za a gan shi ba Mm.
saɓani wanda za a sa cikin jaka Mm.
ko wani maratayi na ko aljihu da sauransu na Eh, to suka ce kawai wani dai abu ne na cigaban zamani na to shi za ta iya riƙa amma dai kada ta taɓa baƙin na sikirin inda sikirin ke nuna mata ƙur'anin na to in za ta iya haka babu komai mata karanta jari eh za halatta dama wa qira'atuha ja'izatu na eh mai haila za ta iya karanta qur'ani mai janaba zai iya karanta qur'ani dama tabawan shine ya an ka ce a nisanta na Mm, in dai ba ga ɗalibi ko malami ba na to wannan babin lalura to shi ma zai iya taɓa juzu'i da sauransu na ko yana da janar ko da yana da janaba na eh
Assalamu alaikum.
wa alaikumus salam Mai da mara yau ba yanzu.
eh Da yake waya da shi ko?
mm, Irin kamar wanda shi a cikin.
shi asikirin yawwa Yana ganin kamar Mm.
masu ita ni dai- ni da wani ita.
eh Suna da suna gatowa suna haka.
to wannan ba za ta yi haka ba eh Suna.
yawwa ba za su dinga taba sikirin waya ba
A'a, akwai wanda kuma yana abin da ya
Eh.
abin da ya sha makaranta. Ƙwarai ko? Kifa ne ba? Ƙwarai ko?
to kaga shi ke Na akwai wanda za ka so irin masu kifa din ga shi za ka ranka tabawa.
eh ba sikirin ka.
Mm.
Wanda in in kana son kai ƙasa za ka latsa wancan na ƙasa.
mm, Ƙwarai. Son eh? Mm.
gaskiya ne su su sun- su sun kai yawa wanda za ka sahi yana za ka sahi daidai da kake son in kana son ya yi sauri za ka ko kuma kana son ya yi abin da za ka rage kaga in in ta samu wannan kaga shi kenan za ta iya karantawa akwai wani da muke Na'am.
tare da shi eh shi irin mahaddaci alkur'ani ne.
eh to idan ya zo wani lokaci na isko shi sai isko ya aza kai ne haka na'am game da qur'ani haka sai ta Mm.
subhanallah Mm.
sai ma a me na ganin ci a ya za a za kan shi bisa alkur'ani haka Mm.
sai ce to me a cikin kai ne haka sai na ce me a me a cikin kai ka ko mm.
ya ce ai ya haddace alkur'ani da haka qur'ani ne ya ha qur'ani me ya ambata to ai ko ko- in an buɗe kwakwalwar tasa ai ba za a ga ƙur'anin ba to na yi ta kokarin lurar da shi dai ga a wannan kus- kuskure ne ai ya ki fahimta kuma yana da awas sunna a ba daidai ba ne to bai fahimci sunnan ba Eh, shi alkur'ani ai girmama shi ake lallai yanzu in ka je a saudiya a ga wasu masallatai ko ga kafin ba za su yadda ka aza ƙur'ani ba Eh, dole 'yan katakayyan nan a gare su su za ka ɗauko ka aza ƙur'ani in ka gama karatu akwai wurin aje su amma har- hatta kafin irin wannan ba su yadda da sun gani za su zo su yi sauri su ɗauki Eh, to gaskiya wannan kuskure ne Eh, dama ai cikin abin da ake bukata ko ake nema ga musulmi ai ba zancen ka ɗauki ƙur'ani ka jinga ɗora shi ga ka inda ba wani kayan nauyi ba ne ko ba haka ba Eh, abin da za ka riƙe ko ka rungume shi ma cikin mutuntawa da girmamawa sai na mutum kuma ka ka ɗora shi a kai wannan kuskure ne gaskiya Eh, to wace lalura za ta sama a yi haka kaga wace lalura Bisa irin bai shi ne shi haka shi diwa za ka fasfo ya aje shi haka
da duk wannan kuskure ne ƙur'ani yana da kyau a a dinga tarbiyyantar da mutane akan mutunta shi eh, da himmanta shi haka duk sauran ragowar littattafai na addini ba daidai ba ne tun da ƙur'ani shi ne addinin in ya zan mutane suna wulakanta ƙur'ani ba sa ganin ƙima shi to kaga shi ka sa maganar ma da ke ciki ko an gaya musu ba za su ɗauke ta da muhimmanci ba haka addinin ma ba za su ɗauke shi da muhimmanci ba tunda ƙur'ani kaga maganar Allah ce ko ko ba haka ba to a gani yadda gwamna zai rubuta wasiƙa ya baka ka kai wani wuri ba za ka yi wasa da ita ba eh ko a ce ka bari ta yi datti ko ta ɗan yage ko ko ruwa sun same ta kaga duk ba ka yi wa- ba za ka yi wannan gangancin ba ba ka yarda to kaga wannan rubutun gwamna kenan mutum dan uwanka to bale maganar Allah wani zai aje Qur'anin magara ta zo ta canyi duk akwai su ƙwarai
Eh, saboda rashin kula wani Qur'anin yayi kura so gaskiya sai mun gyara abubuwa Eh, ko babu komi shi'ar ne na addini akwai buƙatar a girmama su Allah ya sa mu dace kuma akan maka za kamar Na'am.
irin islamiyoyin mu haka ga eh za ka isko irin guntayen kaduna alkur'ani haka ko ina ga suna eh yan guntayen guntayen wanda yare ke yagewa ya rage ka ka yage to kaga yana cikin ai dalilin da yasa aka ce a nisanci ba su ƙur'ani ka gani saboda kamar wata tarbiyya ce ake nuna musu na mutunta shi alƙur'ani to duk wannan ba daidai ba ne in ma an samu irin wannan tarawa ake sai a sai a je a ƙone Eh, ba barin su za a yi ko a yi shara a je a tasowa banza ba tattara su ake sai a ƙone su na'am Eh, haka ake yi ba a zuba su cikin shara ko a zuba ga kwata ko wani rami duk wannan kurakurai ne Eh, to ƙur'ani ko da wata matsala ya samu to sai dai a ƙona shi in ya zan ba zai karanta ba Mm, kila gara ta taɓa shi ko ruwa ko wani abu to sai dai a je a ƙona shi Eh, to haka in guntayen takardu ne suka abin nan to tattarawa ake sai a sai a ƙone na'am Mm?
na'am
yau haka sayyidina usman yayi lokacin da ya hada qur'ani aka yi kwafis waɗanda ake bukata wanda za a rarraba garuruwa da sauransu to duk sauran wanda ba su zo ga wannan tsari nashi da ya tsara ba sai aka kona su Eh, to shine malamai suka ce to ashe kenan duk sanda aka samu irin wannan to konawa ake ba shara ake zubawa ba na'am eh Allah ya ba mu ikon gyara Na'am.
Na'am. Waɗanda su kuma wai gudun ka a ɗauki complete ɗin.
eh Sai shi complete ɗin sai a buɗe wani shahi sai a gunce wani wata aya ko wani abin da sai a ɗebe.
a to wannan ai shigantaka ce wannan ai yanzu ba za a iya yin wani tanadi da wani tsaro ba wannan ai na kasa ƙur'ani ne ai yanzu zai so ranar sallah ya sayo riga mai kyau sai ya zo masallaci wani ya sa reza ya ya- ya yanke ta bayansa ya zai je Da zai zai da baki to bale ƙur'ani hmm? ko kuma ya je banki ya ciro kuɗi kawai wani ya sare zaye ya raba su biyu gama ka ta
haba da Allah maganar Allah ake wasa da ita ai wannan ba daidai ba ne eh ai ko ko lankwashe takardar Qur'ani ai ba ai irin yadda wasu ke yi ai haka ba daidai ba ne sai dai ka nemi wata takarda ko wani abu na'am eh eh eh sai aka sai aka ba shi rabi to me zai sa ai haka tunda ai ana sai da na yanka yanka din aure to ba sai a nema masa ba goma yanzu biyu yanzu ashirin talatin wanda ai ba daidai bane to kaga duk wannan wulakanta ya alkur'ani abin da aka haɗu ka raba shi biyu ai ba daidai bane tunda akwai na rarrabewa din sai a saya a bashi Eh, duk wannan wasa da addini ne ba yana nuna cewa addinin bai da matsayi a zukatanmu Eh, da'awa ce kawai ake ta musulunci amma kuma shi'ar na addini kuma muna wasa da su to amma me na ra- na raba qur'ani bi saboda Allah ai ka nakasa qur'ani kuma A'a. so duka kudin sayan qur'ani nawa yake qur'ani mai tsada ba ba zai kai dubu goma ba mai kudin kenan dubu bakwai ne dubu takwas bugu kyakkyawa mai kyau akwai bukatun mu gyara abubuwa Eh, ci gaba da yi wa 'yan uwa nasiha na'am Eh, duk wannan kaga in ga shari'a musulunci duk ladabtar da su za a yi Eh, duk ladabtar da su da irin malaman da za su bar yara suna ta wasa da guntayen qur'ani to duk a ka'ida buloli aka yi musu da an sha kashi da Eh, za a yi musu ladabi saboda wasa ne da ayoyin alkur'ani ɗaliban ne kuma koma malamai ne masu kula da su zaman wasu kai to to gagari to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh